أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul kulud za mu tashi shafi na saba'in da ɗaya shafi na saba'in da ɗaya ru'uyatul amwatu manama mala ya ce ganin waɗanda suka riga mu zo gidan gaskiya a cikin bacci wato ana ganin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin bacci ala abu abdurrahman sahi ra'aytu maisarata bin sulaym fil manam ba'da mautihi fa qultu lahu dalat gaibatuka فقال السفر طويل فقلت له فما الذي قدمت له فقال رخص لي لأن كنا نفدي بالرخص بالرخص فقلت فما تأمرني به قال اتباع الآثار وصحبة الأخيار ينجياني من النار ويقرباني من الجبار wato abu abdurrahman sahi Allah ya ji kansa da rahama yace na ga mai saratu dan Sulaim a cikin bacci bayan ya rasu a cikin barci sai na ce masa kai lalle mun dade ba mu sadu ba su ne dalat gaibatuka mun dade ba mu sadu ba sai ya ce ai tafiyar da nayi ne tana da tsawo sai na ce masa to me ka samu a inda ka je Allah ya sa mu samu alheri a lahira sai ya ce wallahi na samu rangwame da na mutu na haɗu da rangwame ya ce saboda kasan muna muma muna yin fatawa da rangwame fatawa da rangwame ba yana nufin gaggaya mutane abin da yake ba daidai ba ai an gane fatawa da rangwame saboda addinin musulunci Allah ya kawo shi da sauki Allah ya sauƙaƙa addini Allah maɗaukakin sarki ya sanya sauƙi a cikin musulunci hasali ma ba wanda ya more rayuwar nan kamar musulmi saboda kafirci ma ai ba da daɗi na ko kun ɗauka kafirai daɗi suke ji Allah wahala suke sha wallahi wahala suke sha kawai shaɗan ne yake gada ma kamar suna jin daɗi amma bakar wuya suke ci baka fa bakar wahala suke sha saboda shi kan shi kafircin bai da daɗi bai da daɗi ban taɓa yi ba ma da yawa amma tabbas bai da daɗi wallahi bai da daɗi Allah musulunci kuma akwai daɗi wasu ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi ma musulmi baya ganin su ne ai ko haduwa da masallacin nan mu zauna ma ai ni'ima ce na rahamar Allah ce ka gani yadda mutum zai zauna a kusa da kai hankalinka kwance ka gwada ka je wani angari da baka zan kwa ba wani ya zo kusa da kai ya zauna haka ka gani da hankalinka zai tashi na haka yake aiki amma da yake wannan rahama ce ta musulunci hankalin kowa a kwanci bayan haka salloli da Allah madaukakin sarki ya sa mu ringa yi ai Allah madaukakin sarki ya taimake mu masana ilimin kimiyya suna ta gano abubuwa abubuwa abubuwa wanda suke musulunci ya dade da su da abubuwa na zamani wanda suke ganowa sai sun gama bincike shekara da shekaru sai a ce musu ai wannan an daɗe da shi a musulunci lokacin ma ba a san wani technology ba a duniya kwanaki can wani mutumin ko ko cana ne ko mutumin wata ƙasa ne ba dai musulmi ba ne ya yi wani research ya tara mutane yana sanar cewa radiation radiation na abubuwan waya waye-waye wai ya gano abin da ke maganinsa shi ne mutum ya ringa sanya goshinsa a ƙasa yana minti biyar yana ɗaga eh ya gane duk mutum da yake aka wai wannan abin ba zai ringa shiga kwakwalwar shi yana zama ba sai da ya gama wani ya ce to ka ce a riga sallah mana kawai ya ce ai musulmi haka suna ta yi a kullum a rana suna bautan Allah so abubuwa da za a gaya maka na amfani a cikin sallah na ma rayuwa suna da yawa wanda jikin ɗan adam yake da bukata wani za ka gaba ya sallama amma yana na ya dungura nan ya tashi nan ya faɗi nan su ba da ruwan Allah da shi amma kai abubuwan da Allah ya sa ma suna da yawa na ni'ima na rahama na ba su ba za su kirgu ba Allah mun gode to shine sai ya ce na samu rangomi saboda nima saboda muna fatawa da rangomi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yasiru wala tu'sir ku sauƙaƙa kada ku tsananta yace bashiru wala tunfiru ku yi wa mutane albishir kada ku kore mutane a a a musulunci kada ku tsananta kamar da na faɗi ba na nufin tsanantawa ka a gaya mutane gaskiya ba shi yanda tsarin alkur'ani ma ya zo duk lokacin da ya maganan wuta sai ka gaya magana aljanna duk lokacin da ya magana azaba sai ka gaya magana rahama duk wannan salo ne na alkur'ani kai ya dai da haka kowanne za ka ga wato musulunci ya kawo shi da sauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna dina yusrun addinin musulunci yana da sauki walan yashazu dina ahadun illa galaba yace ba mutumin da zai yi wato me ake kiran shi ya kama musulunci ba gadan gadan ido rufe ya tsananta face musulunci ya rinjaye shi wannan shi yasa har ayyuka a musulunci ake son annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bima tudiqun ku dinga yin abin da za ku iya ku dinga daukan abubuwa da za ku iya dan ana son ku tabbata kuna yi inna allaha la yamullu hatta tamullu Allah baya kosa har sai ku kun kosa to shine sai yace sai kuma na ce masa to wani nasiya wasiya za ka yi mana me kake umartanmu da shi sai ya ce abinda nake umarninku da shi shine bibiyar hanyoyin magabata shine ittiba'ul asar bibiyan hanyoyin magabata wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin bibiyan su shi yake sa musulmi ya bata eh shi yake sa musulmi ya bata zaka ga duk wanda ya kama wata hanya ba ta manzo ba sallallahu alaihi wasallam ba zai iya bunta ba sai ya manta da asar sai ya manta da sayyidina Abubakar sai ya manta da sayyidina Umar sai ya manta da sayyidina Usman sayyidina Ali ya manta sai kaga ya kama wata hanya wadda ba ta bullewa Allah ya kiyaye sai ya ce na biyu kuma shine suhubatul akhyar ina maka umarni ka ringa abokantaka da mutanen kwarai mutanen kirki abokantaka da su yana da riba yana da riba a nan duniya yana da riba a lahira kaga ko ko ba komai in kai abokantaka da mutanen kirki a duniya ba za su cuce ka ba kaga shi ma riba ne to bare ma babban riba mutum ya abokantaka da mutanen kirki za su mar amfani har filin kiyama har cikin aljanna ya tabbata mutanen kirki bayan Allah suna neman abokansu a filin kiyama a cewa mutum je ka aljanna ya ce Allah ban ga abokina ba wasu ma sai suna cikin aljanna su haɗu da aboki da aboki je kai wani aljannan ba za ta yi daɗi ba ba ne ina wane sai kuma a duba baya ci yana yana na yana wuta eh to in dai musulmi ne in dai musulmi ne sai ce Allah ya kawo mana abokinmu sai kuma Allah ya ce a kawo shi to da Allah abokantaka ba ta yi riba ba ha ta yi riba ba eh banda wanda za su samu ceto a filin kiyama Allah madaukakin sarki yace al-akhillahu ba'duhum li ba'din aduwwun yace illal muttaqin yace abokai ran tashin alkiyama za su waye gari suna gaba da juna ran kiyama aboki ne ga aboki sai ya gudu Allah yace illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah su neman ma abokin suke ina wani ina wani to da ba dole ka gudu ba kuna addu'a da mutum Allah ya kuna zuwa shan giya ku faɗi da shi ran kiyama na a misali ba dole ka gudu ba a ba za ka so ku haɗu ba Allah ya kiyaye ya ce waɗannan abubuwa guda biyu wato bin hanyar magabata da kuma abokantaka da mutanen kwarai ya ce suna tserar da mutum daga shiga wuta Allah ka tserar da mu sa'annan suna kusantar da mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki sai alhuru ma'ahu fil qabr ɗan matan aljanna sun ga suna tare da shi a cikin kabari ka san wannan shine VIP na sai yana kabari ake turo ƴan mata aljanna suna ta masa rawa eh a an kai ma aljanna na eh a cikin kabari eh ƴan mata na rawa a lahira rawa za a yi ta yi mana me za a yi to a lahira na na lahira kan rawa za a yi baka ji aljanna hada giya ba na ai da Allah ya hana ka da a hole a duniya ai yayi tanadin holewan yayi tanadin holewa duk abin da ka sani kake son kai a duniya wanda Allah ya hana ka bari aljanna za ka yi kayanka to ai babu haram aljanna an gama magana haram ba komai komai kaga dama shi yasa Allah ya ce wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake sha'awa aljanna kuna ci ya ce walakun fi ha matar da u duk abin da kuka ce kuna so a kawo shi za a kawo kai ba maganin kwalban giya ba rafin giya ne ma da kai na na kwalba rafi قال أبو جعفر الدري رأيت عيسى بن زادان بعد موته فقلت ما فعل الله بك فأنشأ يقول لو رأيت الحسان في الخلد, الحو... الخلد حولي وأكاويب وأكاويب معها للش... للشراب يت... آ... يتمرن بالكتاب جميعا يتمشين مسبلات الثياب أبو جعفر الدرير كتوى bayan isa ɗan zadan ya rasu kawai sai na ganshi a cikin bacci sai na ce masa ya mai Allah ya yi ma bayan ka rasu mai ka tarar kawai sai ya soma wannan waƙen ba kuma yake face faɗa masa a cikin waƙen bai ce ka ina ma a ce ka ganni lokacin ina cikin kabari yadda aka zo aka tarbe ni ‘yan mata da koguna da a kayan sha suka tarbe ni a cikin kabari suna ta rawa su kai su kawo sun zubar da tufafinsu a ƙasa suna ja a to baka ga a duniya ba mutum ya zo babban bako sai a kawo masu don gargajiya ba baka san ran tashin kiyama a kabari ma akwai waɗanda in za su tashi za a fito da su sai su samu mala'iku da dawaki da duki suna jiran ka in ka fito a kabari ka hau Allah sa yi mana haka eh manyan baki ne akwai manyan baki a lahira akwai kuma waɗanda ba ruwan Allah da su shi yasa aka hana mu girman kai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu girman kai za su zama kaman sauro a filin kiyama ana tattaka su ana wuce Allah ka tsare su alqabru alaihi khaymatun wa siradiq wato kabari yana da tantina ƙanana da manya da turanci pavilion da tent ne bambancin su girma ne to shi ma haka pavilion su ne saradik sa'annan khaima ita ce khaima ne da ka ga girma ne da da yace to a cikin kabari akwai haimomi akwai kuma manya-manyan tantuna قال بعض أصحاب بن جريج رأيت كأني جئت إلى هذه المقبرة التي بمكة فرأيت على عامتها سرادقا ورأيت منها قبرا عليه سرادق وفطادا وفطاد وسدرة فجئت حتى دخلت فسلمت عليه فإذا مسلم بن خالد الزنجي فسلمت عليه وقلت يا أبا خالد ما بال هذه القبور عليها سرادق وقبرك عليه سرادق وفساد وفيه سدرة أي شجرة فقال إني كنت كثير الثياب فقلت فأين قبر بن جريج وأين محله فقد كنت أجالسه وأنا أحب أن أسلم عليه فقال هكذا بيده هيهات هيهات وأدار أصبعه السبابة وعين بن جريج فرفعت صحيفته في عليين wasu daga cikin ɗaliban ibn jurayj yake ba da labari cewa ya kwanta bacci yake kawai sai ganshi a wannan makabarta ta makka yace sai kuma ya ga kabari kabari kaman gida-gida kowanne akwai tantina akwai tantina ya ce amma sai ya ga wani kabari shi kuma ga tanti karami ga babba kuma hadda shimfiɗa kuma hadda bishiya kaga ya sha bamban da sauran kaburbura ya ce da na ga haka kawai sai na tafi wajen wannan kabari na shiga ya ce kawai sai na ga ashe wanda yake cikinsa shine khalidu zanji shine a ciki ya ce sai na yi masa sallama na ce masa ya kai baban khalid ya na ga sauran kaburbura kawai wato tantuna ne a ciki kai kuma na kaɗan daban ga babba ga ƙarami ga bishiya ga shimfiɗa shi ne sai yake cewa ai kasan ina yawan azumi kasan na yawan azumi ka ji masu yawan azumi ko a kabari na kabarinsu daban yake sai na tambaye shi na ce to ina ina ibn jurayt ina kabarin shi yake wato yana son ya gan shi ya ce ka san a duniya kullum wajensa nake zuwa na zauna kuma ina son na na je inda yake na masallama ya ce kawai sai ya daga hannunsa ya ce ina ibn jurayt ai baya nan wato ya matsayin shi ya fi namu shi an tafi da shi can sama cikin illiyin wato cikin bayan Allah zaɓaɓɓu ya ce shi baya nan to kaga shi ma wannan ai zaɓaɓɓe ne ko na Allah na tuba ka je lahira a ce dai ba komai ko ba za a ce ba za ma koma ba za a baka koma ba za a taɓa ka ba ai ka yi nasara na na eh bare ma waɗanda suke da matsayi kowanne aka tambaya sai ka ji cewa ya ce matsayin ɗan uwansa ma ya fi nashi adalallahu rahatahu kama ta'ifa fi duniya Allah madaukake sarki ya tsawaita jin daɗinsa da hutunsa saboda irin wahala da ya sha a duniya ra'a hamadu bin salma fi naum بعض الأصحاب فقال له ما فعل الله بك فقال قال لي لالما كددت نفسك في الدنيا فاليوم عديل راحتك وراحة المتعبين وهذا باب طويل جدا فإن, فإن لم تمسح نفسك بتصديقه وقلت هذه منامات وهي غير معصومة فتأمل من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره فأخبره برمز لا يعلمه إلا صاحب صاحب الرؤيا أو أخبره بمال دفنه أو هذره من أمر يقع أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر أو أخبره بخسب أو جلب أو عدو نازل له أو مرض أو يعرض له فوقع كما أخبره ملائكي حماد بن سلمة wato wasu daga cikin ɗaliban shi sun ganshi a cikin bacci wanda ya ganshi yake ba da labarin yace na tambaye shi na ce da kara su mai Allah ya yi maka sai ya ce ai Allah maɗaukakin sarki ce min yayi Allah ya ce min yace tunda ka wahala a duniya to zan baka jin dadi zan tsawai ta jin dadin ka haka nan duk wanda suka wahala a duniya su zo za su zan zan ba su jin dadi amma fa wahala wajen bin Allah ba ba wahala wajen sabon Allah ba in mutum ya wahala wannan bayi da lada ana nufin aiki na bin Allah madaukakin sarki to shi ke na abinda mala ya faɗa amma sai ya ce wannan magana na ganin mutane a cikin bacci ya ce wannan babi ne mai tsawo kwarai da gaske ya ce idan baka iya gaskata shi ba kana ganin kaman ko tatsuniya ko kana ganin kaman ba haka ba kace ya ce to ai wato sai ka tsaya ka lura da mafarke-mafarke wanda bayan Allah suke yi kuma a cikin wannan mafarkin su ga mutum ko su ga waɗan uwansa so ku ga wani ya ba su labari da wani abu wanda ba su san da shi ba in sun je sun ga abin ai sun san gaskiya ne ko na ba da misali irin da da ake binne kuɗi mutum ya binne kuɗi ba wanda ya sani kuma ya rasu idan Allah madaukakin sarki ya so wanda aka binne kudin don shi sai ga mutumin a bacci sai ya ce masa ka daidai je waje ka za ka tona za ka gani in ka je ka tona ka ibo kudi ai kai ka san gaskiya ne ko ana nufin ba za ka maganan kana kwanto babu na to suna nan da yawa ai mutum zai gaskata to suna nan da yawa sai ka ga mutum a cikin bacci akwai waɗanda suke ganin wanda suka rasu sai su ce musu kai ma na ji labari nan talata za ka zo au talata a ba nan satin nan ba misali nake yi kuma wallahi nan talatar ta haka haka dan ya ji ana faɗa ne ko ya ji mala'ika suna wani ma gashi saboda akwai littafi da sunaye akan samu za ka ji bayan Allah waɗanda suke samun irin waɗannan sai mutum ya ce a shirya shi shi zai tafiya ai ji suke yi wani ya gaya min labarin da son a kakansu bai daɗe ba kuwa da nake yake gaya mu yadda ya yi ya ce musu ba za a yi azahar da shi ba har ana cewa ba za a yi za ka ina ce shi dai na gaya muku ba za a yi azahar da ni ba abin da yake so da shi ku kawai inda wanda nawa laifi ya yi wallahi ya ce an kira sallah azhar kuwa wallahi ba a yi azhar da shi kuma kwana biyu yana faɗa a nan lafiya wani ya gaya min shi ma da so ɗan uwansu da shi ma dattijo ne shi kuma cewa yake yi ranar kaza da karfe sha ɗaya zai yi tafiya kuma yana kwance bai da lafiya har jikoki suna cewa ka za ka ina ana ta wasa yana dariya ce ni na gaya muku zan tafi da haka ina son da safa a mun wanka a ce a samu riga ta fara kuma haka aka yi lokacin tsaf sai ya tafi kaga irin wannan ba wai wani abu suka san ji suke yi cewa an gaya musu shi ne ya ce ko a gaya mashi wata alama wanda bai sani ba ko a bashi labarin wata dukiya da aka binne ko wani abu da ake so ya kiyaye ko wani a mashi albishir da wani abu wanda zai faru kuma ya zo ya faru ko a bashi labarin cewa zai mutu shi lokaci kaza ko wani a cikin iyalansu zai mutu duk yana faruwa ko ya gaya mu cewa wani musifa za ta fari zai faru ko wani ga nan ko wasu abokan gaba za su zo ko wani rashin lafiya zai faru duk ya faɗa duka waɗannan sukan faru istibshar al-amwati bi ziyarati al-haya waɗanda suka rasu suna yin albishir da ziyarar da masu rai suke kai musu ziyara kaga mu mafi yawan mu ba ma ziyarar kabari na kuma ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwansa sai ya hana a dinga zuwa ziyarar kabari saboda ana abubuwa marasa kyau a kabari to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma me za a yi me za a yi da addu'o'i shi da kanshi yace kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur yace fal'ana fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah yace da tunna ana ku ziyarar kabari amma yanzu ku dinga zuwa ziyara domin za ta ringa tunatar da ku lahira za ku ringa tunawa cewa fa kuma addu'ar kabari in ka san fassarar ta ai da ka ji ka san cewa cewa ake assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma nan kadan muna zuwa na hada insha Allah ko mu ma sai mun kusa zuwa kuma tabbas an kusa zuwa na ba za ka gane an kusa zuwa ba sai ka ga yadda ma kwanaki suke gudu yanzu wallahi duk yadda ka ga abin shekaru na ta rana na saurin karewa wata na saurin yi shekara na saurin yi ana ta tafiya in ma shekara ɗari biyu za ka yi dai ana ɗan tafi wata ran za ka ji kayan 199 na? suna guda haka ne kuma hakan da yadda kake haka za ka ji za ka ga abun ya ya gare kuma yadda duniya take lallata mutane da maganar tsufa ma kawai ya ishe ka aya an yi wata da suwa yau sai daga cikin matan abi mamman allah ya ji kanta ta rasu yau kazan ire-irensu da abokansu wanda baka tade ka dade baka gansu ba zaka suka zo da nayi zawo zaka gansu wanda ka sani ka san mutum soja mai karfi na kamar zai amma in ka ganshi koi ko na ishe ka wa'azi sallah ma ba zai iya zama yi ba sai a kujiya tafiya ma tana nema ta gagara soja mai karfi wanda in ya zo waje sai diga a waje ya hargitse yanzu ya zama tafiya ma tana mar wahala ai kaga duniya wannan ya ishi dan adam wa'azi na to haka nan zai samu kowa عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام an samu daga abi horera da Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce idan mutum ya zo makabarta ya wuce kabarin ɗan uwansa da ya san shi in ya masa sallama zai maida masa sallama kuma zai gane wane ne eh wane ne ya ce amma idan ya zo kabarin da bai san mutumin ba ya yi sallama zai maida masa sallama kuma bai san shi ba yadda ka san dai ana sayar a duniya da kan kaje ziyarar kabari shi wanda yake kabarin ya san ka zo kuma suna jin daɗi a dinga zuwa musu ziyara eh suna jin daɗi musamman ranar juma'a da safe da juma'a da safe da asabar da safe eh wani ranakun da idan mutum ya je ziyara ake har kaman shagali suke na makabarta da masu zuwa kamar ana kawo musu kyaututtuka karanta littafin ibn qayyim ar-ruhu wanda yayi bayanin abubuwa na na alamul barzakh wato yanayi na rayuwa na mutanen makabarta ba rayuwar mu irin wannan bane su sun gama aiki mu ne yanzu muke da damar aiki kuma mu ba mu aiki su sun gama yin aiki saura sakamako mu ko muna dama aiki ba ma yi aiki Allah ba mu iko yi ana wallahi fi rawdatin min riyadil janna yace ni wallahi ina cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka samu a ciki wa an yahya bin bustam al-askar حدثني مسمع حدثني رجل من آل عاصم الجهدري قال رأيت عاصما الجهدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت له أليس قد مت قال بلى قلت فأين أنت قال أنا والله في رولة من ريال الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم قال فقلت قلت بأجسادكم أم أرواحكم قال هيهات بليت الأجساد إنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إلي إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة كلها ويوم السبت إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعزمته an samo daga hayalan bisman asgar yake cewa musma ya bani labari wani daga cikin iyalan gidan asimul jahadari ya ba mu labarin cewa ya ga asimul jahadari a cikin bacci bayan ya rasu da shekara biyu bayan ya rasu da shekara biyu ya ce sai na ce masa ah ba ka riga ka mutu ba sai ya ce mun na riga na mutu sai ya ce ah to yanzu ina kake ina na bin ka mutu kana ina yanzu sai ce wallahi ina cikin dausayin aljanna Allah ka samu a ciki sai ce ni da sauran abokaina ma da ka sani mukan haɗu duk safiyar juma'a duk safiyar juma'a sai mu haɗu a duk daren juma'a duk daren juma'a muna haɗuwa da safiyar juma'a da dare da safiyar juma'a ya ce har ma muna haduwa mu je wajen abdullahi al-muzini wato mu kai masa ziyara mu yi kuma har ma mun haɗu mu yi ta labaranku suwa na suna nan ana cin duniya suna nan gwamnatin tinubu ana tashan aiki suwa na an ƙara musu mai na eh su waɗanda sun na na ya an ƙara kuɗi mai labarin sai ta labarin duniya shi ne yake masa to wannan haduwa da kuke yi da gangan jiki kuke yi ko da rayuka sai ya ce a a ai rayuka sun gangan jiki sun riga sun sun da gargaje yace wannan haduwa ce ta rayuka rayukan ne suke haduwa sai ya ce to in mun zo muku ziyara kuna sanin mun zo muku sai ya ce kwarai da gaske muna sanin kun zo mana ziyara amma idan kuka zo safiyar juma'a in kuka zo ranar juma'a kuma da rana asabar kafin rana ta fito rana asabar kafin rana ta fito inda lokacin ne to kowa yana sanin waye zo masa ziyara sai na ce a yaya ya zama sai waɗannan kwanaki banda sauran kwanaki sai ce saboda falalar juma'a da girmanta shi yasa duk wanda ya zo lokacin sai ka gana ta hira kai wani ba zo ma ziyara ba yadda dai kasa ana kai wa ɗan fursuna ziyara na wani ɗan wanshi ya zo wani ɗan wanshi bai zo ba to amma in an zo addu'a yana hada kowa da kowa shi yasa kaga binne mutane a makabarta ya fi amfani saboda za su yi ta samun riban addu'o'i kullum kullum aka mutu wani zai zo ya ce Allah ka ji kan wanda suke kwance to wani wani da yayi addu'a sai Allah ya karba kaga wannan amfani ne ya fi abin da mutum a gida akwai wanda za su gida sai wataƙila din a manta da kai kawai a manta zama wajen wajen hutawa za ka ga duk lokacin da aka kawo mamaci ana yin addu'a kuma ana yin addu'a a makabarta ba dai yadda ake yin addu'a yadda ake yin cewa mutane ƙulhuwallahu uku zaja a bakwai ko malaman da suka tashi gyara ai abin da suka ce ba wai ce aka yi ba a addu'a ba fa ana addu'a a kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabbai su ringa yin wa ƴan uwansu addu'a in sun je sun binne su amma akwai yanayi shine da aka tashi gyaran sai aka yi kuskure sai kawai ya zama kaman ba a addu'a aka ce kawai ba har ba aka yi guru-guru wasu ba sa addu'a sai an je an tura mutum mu a Jos wani abin da ya faru ina tuna wani bawan Allah Allah ya ji kanshi ban sani ba ko yana nan wani mai hikima lokacin ana wannan yayi sosai kawai irin wannan masu wani wannan kungiyar su ba sa addu'a a kabari da an je kawai kowa ran sha ba ta baya ma san wani ya ce yayi addu'a an tura kawai kowa ya ce ya ayi maza a watsi ana tsayin ana hadin sai aka samu wani mutum mai hikima wata rana an je an binne wani haka ana Allah Allah za a tafi zai ce salamu alaikum jama'a ba addu'a za a yi ba sai aka tsaya sai ce ina roƙonku da Allah mu yi wa duk wanda yake kwanci a nan addu'a banda wannan ko gane hansan ya ce banda wannan muka kawo a daman zai rigima a kan shi ne ko ba a addu'a sai wani ya ce a ayaya banda shi sai hankalin mutane ya dawo jikin shi ce to a'a sai aka ce to ai shi ne sa Allah ya ji kan Sheikh Abdullah Idris har ya shi ya lacca ya fito da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya je aka binne mutum cewa yake yi is'alu li akhikum at-tathbit a wata ruwaya a is'alu li akhikum rahama ko eh mene was'alu lahu at-tathbit ne استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ku nema ɗauko ku gafara ku nemi Allah ya tabbatar da dugadugan shi yace domin yanzu nan za a tambaye shi da haka sai sahabbai sai kowa ya fuskanci alƙibla yayi ta zuba addu'ar da ya samu wani ma za ka ga ya dade har an tafi an bar shi yana tawa mutum addu'a kake nan ba ba a yi bane yanayin yadda ake kuma kaga a cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi akwai hikima saboda addu'ar da na iya ba ita ka iya ba addu'ar da ka iya ban iya ba misali me yawa ni ba a karbi ta ba kai sai a karbi ta haka na kake nan akwai hikima a cikin kowa yayi addu'a duk dai manufa Allah ya ji kan wanda ya rasu Allah madaukakin sarki ya sa ya sa ya huta eh to tun daga lokaci aka samu saukin an je sai a yi ceto kowa ya roƙa mishi gafara jiyan sai ka ga tsaya ana ta ana ta addu'a eh amma ba wai ba addu'a ba ana addu'a ba wanda yake bukatan addu'a kamar wanda ya mutu ya bi kowa bukatuwa zuwa ga addu'a eh wannan shi yasa mutanen da suke ta kukan mutuwa kaga mutum yana ta kata mutum wani ya mutu yana ta sharba kuka kuka kuma na jahiliya musulunci bai hana zubar da hawaye ba na tausayi ka tuna ka ji tausayi wannan yana da kyau amma kuka irin da da da magana kuka min magana ai an gane mutum yayi ta kuka yana ta surutu wani ma kaji kaman zai zagi Allah wai dan uwan shi ya mutu kuma shi ma bai wuce mutu a lokacin ba wani ana ta rike shi yana kofcewa ko an sake shi ina zai je wallahu a'lam eh dama an sake shi ina zai je ana ta ba shi hakuri yana ci kaga mutum ya zama kaman ba kyau wannan ba dabi'a musulmi bane wani dan uwan shi ya rasu ana ta wai aka je jikin kabari wai shi sai dai abin ne su tare da yake ba wajen wasa bane aka rike shi aka bubbunne kawai shi kenan sai ya kwanta a kabari shi shi ne malami ya ce ku zo mu ci haka yi gaba haka kauye ne ashe Allah ya yi taimako ashe akwai tumaki a cikin ciyawa ka san tumaki suna wani razana mutane sun yi gaba sai suka yi wannan jumla ba sai ga mutum ya zo ya shalle mutane ya wuce ya wuce mana mutuwa wasa ne ma wani ya zo ai dama ya fasa ai ko mutane da kaga suna kashe kansu suna kaiwa matsayin da ba yanda suka iya Allah in suka ga mutuwa ba wani da Allah ya masa gidan dogo ba ya je zai rata ya kai shi ba ya daure a jikin fanka ya tura abin igiyar ta shaƙe shi sai Allah ya tsinka igiyar ya ido ya so mazuru zuru sai ta tsinke sai ya duro ya balle kofa ya dinga gudu da igiya a wuya shi kadai ba yana ta gudu a dakin aka kamo shi waya ya yi rubutu irin shi dai ya gaji ya tafi a ashe na ya sallama ashe kare ya yake yi ai rahamar Allah ne idan Allah bai so ba ya tsaya shikenan wallahi ma aka rugo shi ana cewa wane ne an dauka ma wasu ne suka kama shi ashe shi da kai ne ya ji damka na igiya وأنا حسن القصاب قال كنت عبد مع محمد بن واسع في كل غداة سبت سبت حتى نعت الجبانة فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف فقلت ذات يوم لو سيرت هذا اليوم يوم الاثنين قال فبلغ بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوم قبلها ويوم بعدها an samu daga Hassan dan Hassan al-Qassab yace mun kasance na kasance da ni da Muhammad dan Wasi dai safiya na Asabar mukan je makabartar Jubana sai mu je mu tsaya akan kabarin nan mu yi musu sallama mu yi musu addu'a sai kuma mu tafi yace wata rana sai na ce masa me yakon ran asabar da muke zuwa mu daha zuwa ran ran monday man shine sai yake cewa na samu labari cewa su mamata suna sanin wanda suka kawo musu ziyara na ranar juma'a ranar juma'a da kuma washe garin juma'a shine asabar da kuma alhamis daren alhamis shine kafin juma'a bayan juma'a shine asabar na sai kuma ranar juma'a wannan lokacin shine suke sani wallahu ta'ala alam alhamdulillah sai mu tashi anan to an su biya ne na'am sun rasu ko zai shafe su na iyaye idan suka ba da haƙƙi suka sauke nauyi da Allah ya ɗora musu akan yaro to ko yaron ya ɓalɓalce Allah ya kiyaye shi kaɗai zai shafa matsalar shi ne su ƙi ba da haƙƙin da Allah ya ɗora musu to in ba su bayar ba to har da su a ciki an gane akwai tarbiya da Allah maɗaukacin sarki ya wajabta wa musulmi cewa lalle a ringa yi wa a ringa yin tarbiya kuma tunda kaga Allah ya ce a yi tarbiya kenan tana da amfani da haka in an yi za a samu lada sa'annan hata ayyukan yaro iyayen za su yi ta samun lada duk uban da ya sa ɗansa a makaranta ya koyi ƙur'ani ko sallaye sai an ba babban shi lada don shi ne sirri duk abin da ya na in yi azikar za a ba babban shi ko ba ladan shi za a dinga diba duk abin da ya yi za a ringa samun da baban shi zai ringa samun lada akwai kistar wata mata wadda mijinta ya rasu ya barta da ciki mijin ya rasu yana cikin shi ma damuwa ba wanda ya sani amma ran da yaron nasa uwar ta sashi a makaranta ran da ya so makaranta fatiya sai aka yi gafarta wa uban da ana ta kirɓar shi a kabari za ka yi wa yara da sa su yi addini alheri ne ga uwa da uba Salawa ala. Alaikum salam. Now. Amin. Now. Now. sai ka je makabartan sai ka tsaya a jettinta sai ka yi addu'a gaba ɗayansu Allah kuma ya san manufarka yanzu mu kamar ni mahaifiyata da mahaifina suna makabarta a jos amma ba mu isa mu je wajen ba saboda faɗa da ake yi ainihin makabartan jikin university nan duk a nan suke to Allah ya san an ma kewaye an hana lokacin an je binnewa kamu a dawo sai a kama fada da yake cikinsu ne to sai ya zama ba a zuwa sai aka dawo ainihin hanyar zariya to Allah ya sani da haka ko ina kai addu'a ma zai same su dai warai da gaske ai daman ƙa'idan musulmi mai hankali iyayensa kullum ya kamata ya masa addu'a an tambayi wani malami aka ce yaya mutum zai ringa wa iyayensa addu'a sai ce mutumin da yake wa iyayensa addu'a a rana sau biyar su ba sa ƙirga shi a cikin mutanen kirki kun ji wannan hausa mai yi wa iyayensa addu'a sau biyar baya cikin mutanen kirki kalo na kuji? na na? eh ya gaza ya gaza kuma kaga ba maganin girma ko kai shekaranka 500 ne a duniya da iyayenka iyayenka ne da haka ka'ida ne ka yi ta musu addu'a kuma in kana yi musu addu'a kawa kanka ne don ‘ya'yanka za su yi ta ma har kenan an yi riba kamar yadda in ka ƙi musu ‘ya'yanka za su ƙi ma yadda kai haka za a ma da haka ga kamata yayi kawai duk motsi da kai ka ce Allah ya ji kan iyayenka rabbirhamhuma kama rabbayani sagira addu'a alqur'ani insha Allah alaikum assalam to na'am bare gama Ahmad bin Hanbal na gane eh eh na gane eh wannan cikon lada ne karka ja da yawa cikon lada ne ko yaya ka ambaci Allah za ka samu lada ko hankalinka baya wajen ai an gane cikon lada ne yana maganan isa ahmad bin hanbal da ya je kufa ya je masallaci ya sauka a matsayin shi na bako ya yi ƙoƙari zai kwana a masallaci mai gadi ya kore shi don bai san shi ba wani bawan Allah ya fita ya gan shi ya gade mutumin kike ya ce ba Allah kai bako ne ya ce ni bako ne ya ce na so na kwana gobe da safe zan wuce ya ce to in ba za ka damu ba ka zo ga inda nake sai ka kwana amma ni aiki nake ya ce ba damuwa ashe mutumin mai gidan biredi ne kwana yake yana kwakwaɓa fulawa yana aiki to shi ne sai ya bashi ya masa shimfiɗa ya kwanta shi ma ba bacci ya yi ba yana kallon shi to mutumin tun da ya soma aikin fulawa yana ta astagfirullah astagfirullah yana ta astagfirullah yana ta shi ne yake magana cewa ai yana tunanin hada yis da waye waye yace yana ta istighfari aiki yake har ya ebo ruwa yana istighfari to har ya gari ya waye shine sai da safe ya kawo musu abu suka karya suna yaida cewa kai ko bako irin daga sai yake tambayar sa shi Amr bin Hanbal yace kai ba Allah na ga tunda nazo gidan nan ko me kake yi kana istighfari sai yace masa ai malam istighfari yayi yace ka gani nan da istighfari duk wata bukata ta Allah yana biya mu yace ba wani abin da na tinkara ina san Allah ya mun da istighfari ban samu sai ce masa yanzu in da wata bukata daya a duniyar nan da ta rage ban samu ba yace na roki Allah ya sa kafin na rasu mu yi ido hudu da Ahmad bin Hanbal yace ita kadai ta rage masa shine ya dube shi yace to ita ma Allah ya amsa yace ni ne Ahmad bin Hanbal ya tashi ya rungume shi yace to shikenan kuma haka istighfari eh sai a yawaita shi kuma ba magana ko kana tuka mota kai zaka samu lada mm wallahi ala yawa daga kai sai wannan sai mu tashi lokacin da rabi ya kamata mu sallah daga kai sai shi mm alaikum amin amin amin yahudun yahudanci ne wato wato ko wato wai menene za ni ci tattar da muje mu su daman kafiran duniya ba ta ce ma dai shi dan baya san addu'a ba ina nufin wannan kowa ya san wannan kaga kenan rashin san addu'a biye ma shedan ne shi kuma Allah ta wa qala rabbukum ud'uni Allah ne ayar Qur'ani biyo al ubangiji ku ce ku roke ni zan amsa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri da haka koda da ake ta addu'o'i da ko Najeriya ake ta addu'o'i ai Najeriya ba haka take ba yanzu da aka daina addu'a ai gashi nan ana na wallahi ko gwamnatocin da suka yi baya ko wanda suka yi mulkin Najeriya kafirai ma wallahi suna addu'a na suna suna wanda ba musulmi ba ma yana addu'a yana sa addu'a sun yarda da Allah sun yarda Allah zai amsa suna sa ana addu'a kuma yawan addu'a ai ba za ta zama laifi ba na amma yanzu da aka daina addu'a an gashi nan dan an daina ko gwamnatin ba da ta wuce dama ita ba ruwanta da addu'a eh dama ma da ta zo kawai sai kai ka ce haushin malaman suke ji zai cewa malamai suna ta zuwa umura malamai suna ta zuwa wane ne kaga mutum yana ta faɗa kuma don me ba za a je umura ba don me ba za a je haji ba gwamnatin da ake rawa da kuɗinta gwamnatin da ake kwallo da kudinta wanda ake hawa jirgi a je a yi rawan gargajiya shine ba za a hawa jirgi a je maka ba in ka ji ana kai ka ce ba abin da gwamnati ke yi da kudinta sai wani abun da ya shafi jama'a ana wasa duk gwamnatin da ake kwallo da kudinta to ya kamata a je maka da kudinta na dan a yi balance na a yi balance ma na Allah da haka ake rawan gargajiya da kuɗi turuf na gani sun dawo a iyafa wasu je rawan gargajiya ko zimbabwe ne ko ina ne a jirgi suka hau da kuma da an je maka so shi daman shi dan bai san addu'a yahuda ma ba sa san addu'a yawa kaga shikenan sai ta tafiya yawa Allah ya kiyaye na ƙarshe wa alaikumus salam in Allah ya karba sai ya kai eh ita wannan addu'ar yanda ake yi ne mutum yana yi kaman da authority irin kaman ya gama shine ba a so kai addu'a in Allah ya so ya karba in bai so bai ya bai daman nashi ne amma kai dai ba ruwanka to wasu maganganun da mutane suke shine ake ta kokarin gyara musu kawai kai addu'a kul wallahu ku Allah madaukakin sarki ka jigan wani ko me zaka iya karanta alqur'ani kai addu'a ka ji Allah ya jigan wani Allah ya sa ya huta wannan babu laifi ka sauki alqur'ani ma kafin kai wannan addu'ar yana da kyau eh Allah ya jigan mu gaba daya sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ala محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين امين